هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna hudu ga watan sha biyu hijirar manzon sarasan daga maka zuwa madina shekara 1446 a masjid umar bin al-khattab a ci gaba da karatun littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih muna kitab na 20 kitab na 34 shine kitabul buyu Allah ya amfana da mu ya fahimtar da mu abin da yake daidai ya rabbal alamin hadisi na nan zamu tashi babu shira babu shira al-ibli al-him aw al-ajrab kenan hadisi na 987 987 babu shara'il ibilil himi awil ajrabi wannan babe zai karantar da mu hukuncin sayar raƙumi wanda yake da cuta ta kishirwa wanda dab yake da mutuwa awil ajrab ko kuma wanda yake mai kazuwa yakan kamuwa da rashin lahiya sababin karamcin ruwa da kuma kanjamewa in ya samu ruwa sai ya sha da yawa ya zama sababin ajalin shi ko kuma wanda ya zamanto yana da ƙazuwa a cikin shi to ya hukuncin mutum ne zai sai da maka shakki sai sai da ma jikin da ya kusa mutuwa zai sai da maka tumkiya sai sai da maka rago ko tumkiya wanda ya ci ledodi da yawa sau da haka kenan dab yake da mutuwa amma kuma yana sane bayan ka zo gida sai ka samu wannan illa ya tare da shi to shin yanzu kana da khiyari ka maida mushi abin shi ya baka kuɗinka ko kuma a baka da khiyari akan wannan عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى إبلا هيما من رجل من رجل وله فيها شريك daga Abdullahi ibn Umar Allah kare da gare shi annabi ishtara ibilan ibn Umar ya sayi raƙumi himan wanda yake da rashin lahiya min rajulin daga wani mutum amma wal fiha sharikin mai raƙumin yana da wani wanda suke sharika da raƙumin na su su biyu ne fasha a shariku ilabin umar sai abokin kasuwar wancan wanda suke sharika tare shi sai zo ja abulabin umar wal Allah ya yi wancan tsoron Allah wal Allah ya fi shi sanin dokoki faƙala lahu sai ce ma ibn umar ina shariki ba haka ibilan iman abokin kasuwanci na waya sai da maka rakumi mai larura walam ya amma bai san ka ba ƙala fastafa ya ce fastaqaha korara kuma jikar ita kora ta tahi falan ma zahaba yastaquha da yaje zai kora raƙumi ya koma da shi ma'ana kenan raƙumi yana da illa kuma ya sai da ma ibn umar yana sane da yana da illa kaga me lazim anan gurin yayi algusu duk wanda ya sai da ma abu tare da algusu ciki abin bakka da masaniya anan gurin zaka maida mushe maido maka kudin ka falan ma zahaba yastaquha qala da'aha ya je zai kora ta sai ibn umar ya ce da'aha barta radina bi qada'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yara da hukuncin manzala sallallahu da yace la adwa babu ciratuwa ciwo ko jayuwa ciwo karan kanshi inda ya bada kaddarawa Allah da kuma hukumtawar Allah ba ma'ana wannan cutar mujarradinta tunda kaga al-ibn al-ajrab kagan an sa shi cikin raƙuma ana jin tsoron ciratuwar ciwo zuwa ga wancan tunda ya ce kenan ajirab ko kuma himan sau da haka sai ce to mun yarda da wannan sau da haka ka bar shi ko abinda Allah ya hukunta babu matsala sau da ba wai ƙazuwar take ciratuwa da kanta ba a sai da ƙaddarawa Allah da hukuntawar Allah sau da haka ka kyale shi kawai wannan ya nuna mana inda mutum ya saida maka abin da yake da illa illar da zai iya mutuwa yana sana sai koyi maka ba tare da kana da masaniya ba nan gurin kana da zaɓi za ka mai da mashi shi sai dai in ka amfana da raƙumin ko kuma ka amfana da dabbai za ka mai da mai kwatankwacin wannan abin da ya zama to ka amfana da shi kamar yadda wani ya saida ma wani tunkiya wadda ya barta ne kwana biyu uku nono ya taru sai tunanin ciki ce ya tsaya ashe muna fanci ya mushi algus ya mushi sai nan sassai ce to kamar da tare da wasu kwano wanda suke na abinci kambacin waccan madarar da ya zama toka tatsa sannan kuma wannan ya nuna mana hadisin la'adwa wala tsira wala hama wannan haka yake kenan tasirin cuta ka ciratu daga cikin wani zuwa wani wannan haida hukuntawar Allah subhanahu wa ta'ala cewa kuma firra min al-majzum firaraka min firaraka min al-asad da nafs al-salam yace wannan kuma dan saboda takatsan tsane dan karkaje kana kusantar mai rashin lafiya abin ya ware kai tunanin cutar ce ta ciratu da kanta tasirin sai wannan hadisin bukhari ya maimaita shi a jihad babu ma ya kar min shumil faras anika ya maimaita shi ma ya taqa min shumil mar'a sannan abu yu'a ya a kitabu tub ya maimaita shi dai a babu tsira sai kuma babu la adwa saboda wacce jumla ta cewa la adwa wala tsira wala hamma walakin yujibni fa'alu sau da haka ya nuna mana baya halitta mutum ya zama ya rubutu in mutum ya maka rubutu wajen kasuwa kana da iyali za ka maida mushi shukurin ka babu zikirar hajjami ambatan wanda yake mai yin faho zam wanda zai dinga faho menene hukuncin wannan sana'a kina ya halitta sai dai da akwai karanci inda za ka ma mutum a babin kyauta iyali an anas ibn malik radiyallahu anhu qala هجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصائم من تمر وأمر أهله أن يخطفه من خراجه daga Anas Allah kare raya gare shi yace hajama Abu Taiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Taiba ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawo kaga wannan ya samu fadla ta zaman tawashi ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani likitanci sannan yana nuna mana halaccin yin amfani da magani wannan baya korewa tawakkali kaga akan yin kaho a babe wanda yake na magani a babe na magani da kuma irin amfanin kaho din yadda manzo sallallahu alaihi ya sanya aka mai har ma maki sallallahu ya ce lalle ku nemi waraka cikin ababe kamar haka sharadatu mihjam kastawa na mai kaho da shurbatu asalin da kuma kenan shurbatu asalin da kuma shan zuma ba amara lahu bi sa'in min tamrin sai annabi sai umarni a bashi sa'i wanda yake na dabino wannan yake nuna ya halitta in mutum yayi maka kaho ka dauki wani lada ka bashi wannan kudin da ya ci bai ci haram ba kudin jini ya halitta wa amara alahu kuma ya umarci masu gidan wannan abu taiba an yi khaffifu min kharaji su dan rangwamta mai harajin da suka dora mashi in kana da bawa bawan ya iya sana'a za ka iya cewa ce ka dinga sana'a kullum ka dinga kawo min dala ɗari ko in ka samu shi ka ka kawo mini hamsin ko ka kama ɗari ka ɗauki ɗari saboda haka ka je ka yi wannan shi yasa daga sahabbai wasu suna amfani da wannan a hanyar sana'a za ka goni yana da bawa kamar hamsin yana cewa su je su yi kasuwancin su yi sana'a su sai ɗora musu abin da za su dinga kawo mishi ku je ku yi sana'a ku duk abin da ya ɗori wannan naka ne saboda haka ka je ka yi abinka ka samu wannan yana nuna mana karamcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hakki ake son musamman malamai da ɗaliban ilimi da ashabul muru'a su zamanto ma'abuta karam in mutum yayi maka wani abu abin da bai kai ya ka ba ka dauki wani abu mai gwabi ka bashi mutum ya ma ɗanka kaciya ba a ce ba dole ya kale ka kace 300 ko jika ake kaciya alhali kuma Allah ya hore maka sai ka dauki kuɗi mai yawa ka bashi mutum ya maka aski kana da kuɗi sai ka dauki kuɗi mai yawa ka bashi ka gani amma ka zo ka ce dala talatin ko arba'in in ba ga wasu a wata ran sai ya kaste ka mai yankan harci ka zo ka ba shi wani zai tafa ma yana kwantare maka ka gan ka sha sukari da yawa ya maka sanadiyya karshen ta a balle maka sau da haka kenan in ka mishi da kyau kaga zai zama to yana dan tausasa amma ya kaga yana shiga ya balle ma can jini ya balle ma can saboda ya san dala 20 ce dan mugunta to amma kaga in ka dauki wani abu mai gwabi ka bashi shi ma ya san kamu shi wannan karamci ne kuma haka ya kamata bukhari ya maimaita shi a kitabul bi babu man ajara al-ansar alama ya ta'arfuna bainahum wanda ya gudanar da al-ansar mutanen madina absa abinda ya ta'arfuna bainahum suka ya ta'arufi a tsakankanin su abinda yake ma'aruf a tsakankanin al'umma kaga al'umma ba za ta rayu ba sai da ire-iren waɗannan sana'o'in ga juna to inda ko yana abin da yake al'urfi an san shi in kai za a bada kaza shikenan ai jara babu daribatul abdu wa ta'awud daraibul ima haraji da zaka dora ma bawa ya dinga kawo maka da kuma bibiyar irin waɗannan kuɗaɗe din na bayi mata su zamanin jahiliya sai su tara kuyangi da yayi su dinga sa su suna fasikanci suna kawo musu kuɗi shine Allah ya ce wala tukrihu fatayatukum alal bigha kar ku dinga tirsasa bayan ku su dinga zuwa suna fasikanci suna kawo muku kuɗi wanda yake na haram ya maimaita shi a man kallama mawalin abdi an yukhaffifu min kharaji wanda zai magana da uwayen gidan bawa su dan sassafta min a wannan kuɗin da suka dora mashi a to babul hijama min ad-da'i yin kaho daga cuta wannan ɗaya ne daga abin da yake da albarka da kuma samun waraka daga cututtuka kuma hatta da cututtuka masu haɗari ƙaho yana zuƙewa cuta dama in ma sha in ma zuƙewa cuta ta yadda ƙahon aka yi amfani da wannan matsala na kai ne mantuwa wasu wasu riɓewa ƙwalluwa duk yana amfani ta nan gudun duk abin da ya shayi cututtuka wanda za ka samu na kai ko kuma cututtuka na nauyin jiki jini misali duka shi ma ƙaho yana fitar da ire-iren waɗannan ababe cututtuka masu ɗumbin yawa عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي هجم ولو كان حراما لم يؤطي ابن عباس يجي اهتجم النبي صلى الله عليه وسلم أما النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي هجم كما يا بادا لا دا غون دي مي قوم ولو كان حراما عند حرام ne cin ladan ka wala mi uti kaga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauka ba shi saboda bayan da zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciyar da shi abin da yake haram wannan ya nuna halaccin cin kudin kaho da kuma halaccin ma yin sana'a ta yin kaho kuma babu wani aibu cikin wata sana'a da daga sana'o'i aibu yana tattare da ɗaukar haram ko kuma roƙo ko wani abu makamancin haka amma sana'ar da mutum zai babu wani kaskanci cikin koma wace irin sana'a ce ma dama mutum zai nemi gumin shi a kitabul ijara ya maimaita shi babu kharajul hajjam hukuncin kharaji na wanda yake mai yin kaho a tubba babu sa'ud babu ɗiga ɗura magani sau da nan sansa ya faɗi kenan daga cikin hanyoyi na yin magani akwai yin wannan babu tijara fi ma yi libusu wannan babu zai bayyana mana hukuncin yin kasuwanci na abin da aka hana sa shi na tuwahi tuwahin da aka haramta ma wani jinsi sawa mata ko maza ko kayan amfanin da aka hana wasu su yi amfani da shi shin yana halitta a saida shi kaga akwai abin da hurima ne zatihi akwai kuma abin da ya zama to kenan shi kuma a ba wai lizati bane kasbi ne aka haramta to abin da lizati aka haramta shi yanzu kamar alade ba wani huska da zaka sai da alade saboda hurima ne zatihi babu wani intiba'in da zaka yi da alade ta komi na shi ana aisha radiyallahu anha annaha ishtarat numrqa daga aisha la kare yarda gare ta ta sayi wani hulu amma fiya tasawir a cikin shi da akwai waɗansu zane na abu mai rai falon mara aha rasulullah sallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan hulo kuma sannan da zane na abu mai rai kama alalba sai ya tsaya kan kofa bai shiga ba falame da kul bai shiga ba qalat ta ce fa arabtu fi wajhi al-karaha sai na ga kyamata a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Aisha ta gyara daki bayan dawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bulaguro kaga wannan yake nuna duk abin da mace za ta yi da a sunan ta faranta ma mijinta Allah zai ba ta lada in dai ba abin da Allah ya haramta ba ne ba ba a yarda ba mace ta yi wani abin da za ta faranta ma mijinta amma kuma Allah ya haramta wannan abin kamar ta ce bari ta ƙara mishi saboda mijinta yana so bari ta yi abin nan ta canza launi saboda mijinta yana so bari ta yi kaza a nan gurin la tsata li makhluqin fi ma sayyidul khaliq inma ta'atu fil ma'ruf abu mai kyau ne ake da babu wani wanda za a karanta ma da a faranta mishi kuma a saba ma Allah subhanahu wataala faraftu fi waje al karaha a huskar shi sai na ga kyamatar wannan abin wannan yana nuna yana nuna irin tarbiyya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta zamanto tana kula da shi'uri da yanayi na maki salasala tabbas ta san wani abu ya faru fa qultu yana ce ya rasulullah atubu ila allahi wa ila rasuli ina tuba ga Allah sannan ina tuba ga manzo Allah sallallahu kaga tuba na neman kankarar zunubi ina tuba ga Allah tuba kuma na neman abuwan ba daidai kin ba da nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka nemi abuwar wanda ka ma rashin kyautawa kenan na neman abuwa na maki sallallahu alaihi wasallam akan kuskuren da na mushi ma aznabtu wani laifi ne kenan tuli ta fahimci ta yi ba daidai ba faƙala rasulullah sassa ma hazihin numrika manzara sassa ce wannan me nake gani a cikin wannan hulokin ma hazihin numrika me nake gani a cikin wannan hulokin wannan ya nuna kenan mai gida lalle ya kamata da zaran ya ga munkari to babu wani wata wata a gidan shi ya gaugawa izalatul munkar da zaran ka ga munkarin gidanka to kai gaugawa nan da nan ka kawar shi kaga manzo Allah sallallahu a take bai kalli gashi sahilan ta faranta mishi amma haka nan din ga Aisha kenan ba bai cancanta sai haka nan ba ce za mu zara take sai tsaya ya ki shiga kuma sannan fuskar shi ta zamanto ta canza sallallahu alaihi wasallam Aisha ta fahimci haka sai ta ce sai ma ke ce ma balu hadhihi numrika me nake gani tare da waɗannan hulubin kultu yana ce ishtaraitu halaka na saye ta ne don kai litaka da alaiha don ka dinga zama kai wata wasadaha don kuma ka dinga ta da kanka kai matashi faƙalar rasula sassala inna a sahaba hadhihi suwari ma kisar sassai ce lalle ma'abuta zana waɗannan surori na abu mai rai yawmal qiyamatu yu'azzabuna ra alqiyama za a dinga azabtar da su fa yuqalu lahum a ce musu ahayu ma khalaqtu ku rayar da abin da kuka halitta ma'ana abinda kaga dan su ji kudu ya ce ma khalaqtu abinda kuka halitta to ku busa mu shari tunda ku surar ta she ku busa mu shari inna sahaba hadhihi suwar ma buta waɗannan suwar waɗannan surori wannan kaga akwai murtani ga waɗanda suke ce abinda aka haramta mai inuwa kaga wannan a cikin huloki abinda za a zana misali cinkiri shi ko gaza ai bai da inuwa zane ne aka yi kawai aka zana shi da hannu ba tare da inuwa ba shi ma wannan haramun ne فيقال لهم آيو ما خلقت وقال إن البيت الذي فيه الصور lalle gidan da ya zamanto a tattare da shi da akwai zane na ababe masu rai la tadkhuluhul malaikatu malaiku Allah ba su shiga cikin wannan gida wannan ya nuna kenan rashin halaccin rashin halaccin yin amfani da abu wanda yake mai zane sannan nan Imam al-Bukhari ya ka tijara ta fima yukrahu libusu abinda aka haramta ko aka karanta sanya shi in ya zamanto jinsin abinda mata za su iya amfani ne da shi wannan ya halitta ko kuma bangaren wanda za a sa dan ihana dan ihana saboda annabi sai ya tarro an yi labule sallallahu alaihi wasallam da ya masa magana sai ɗaya ya gashi sai ta mai da shi abin takawa abin matashi abin hudu da shi sau da haka in wanda za a iya amfani ne da shi wani jinsin za su iya wannan ya halitta wanda kuma kwata-kwata babu wanda aka halitta ma to wannan baya halitta ya zaman to an yi amfani da shi kamar yadda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam an aiko mushi wasu tufafi wanda suke da akwai alhari ne aika ma sai na umar sai na umar ya sa manzala sai ce a na ba aika ma ba dan kasa na aika maka ne dan saboda ya zamanto ka sai da su ko kayi wani abu da su daban sai ya aika ma dan uwan shi wanda yake bayhudi haka sai da na Ali radiyallahu ta'ala anhu shi ma sai ya ciccira ya raba ma mata ya raba ma mata shi wannan nau'i saboda haka wannan duka ya nuna rashin halaccin amfani da ire-iren wannan bukhari ya maimaita shi alibas babu ma wutsiya mina tasawiri in dan a tattaka ne ai ihana shi wannan kenan da sauki maimakon wanda za a kulla a ƙofa shi yasa ya ce kenan ma yi kurauci bai kai haddi na haramci ba wanda za a yi na matashin kai a mai da shi matashin kai ko a mai da shi abin tattakawa kama a ce da wuta amma ana ihanin shi to wannan ba ɗaya bai da wanda za a liƙa ko a kawa ko kuma a yi abin a kai wanda akwai karramawa kaga hanya ce daga hanyoyi wadda ta bayi zuwa ga aikata shirka a al'ummomin da suka gabace mu sai kuma babu mallame da kulbaitan fihi sura sau da nan sa sai na ce annal maraka la tadkhulu baitan fihi sura malaiku ba su shiga gidan da akwai hotuna ya kamata musulmi ke ne nesa da ire-iren hotunan da zaka ga sai a cika dakuna da hotuna ko ina dau hoto ce a dau hoto ce duk abu a daddabka a lillika a cikin gurare ko kuma a kawo album a aje ana cewa kenan tarihi ne in dai hoto ba wanda da akwai dalilin yin shi bane kamar na karti ko na bukata baya halitta musulmi su dinga yi akwai koyi da al'ummomin da suka gabace mu sannan kuma hadisan da suka zo sun zo ne a bisa umumi na koma wani irin zane ne zai zamanto an zana ba tare da ware wancan ko wancan ba wanda aka ware kawai darura ce ta bayu ba makawa yin karti kudi an yi ba kai ba ne kai a cikin kudin to kaga bayan da ka iya wani munkari ne wanda ba ka iya canza shi ba amma in ba nan ba musulmi ya yi nesa da ire-iren waɗannan ababen Allah ya samu gyara باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البايع على المشتري أو اشترى عبدا فآتقه wannan babu zai bayyana mana hukunci izastara shay'an mutum ne sai abu ba wahaba min sa'atihi kawai kana sai sai ka a kaba wannan kama wannan kyautar shi sai ka sayi littafin nan kana sai kawai ka ba wani gani da ka saya waje na ina nan ga wanda ka ba duka ana zaune a gurin qabla an yatafarraqa kafin arabu kaga ai da akwai khiyarul majlis ko to yanzu kai ko ko kana sai sai kai kyauta shi wala min kiril bayu ala al mushtari me sai dawar bai ma me sai ba inkari aw ishtara abdan fataka ko kuma kawai muna zamana da ni da kai sai ka sai bawa na kana sai shi kace an kafurrul lillah to amma ni kin bace ah to ya zaka yi haka in ban ma inkari ba ya nuna ni yarda kasa ya sai ka bada yanzu bana ce ba mai domin abu na bawan ya zama da dawo da shi za a kuma mai da shi abota ga gani hali yanka tu kharaju shine lazumin ce istifham shin to hali yanka tu khiyaru khiyar naka ya yanke ka saya kana sai na sai da ma ka saya muna zaune ai akwai damar ka mai domin go ka shi kudin ka akwai damar ce ba na abu na na fasa to wai kawai kana sai take sai kai kyauta da abu ni wanda na saida maka amma ina sana ina gani ka mai kama wancan to yanzu haka nan din ya yanki zabi na ban ni da damar in ce na fasa saidawa baki alƙalin aikin gama ya gama ko bawa ne ka sai bawa arama kawai shikenan sai ka ce bawan ka yantar da shi to yanzu yana da dama ya ce kai wani bawan nan na na fasa kaga annabi da Umar radiyallahu anhu makala kunna wa nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance tare da namsa a bulaguro fakuntu ala bakrin ni kuma ina saman wani amali sabin wanda yake ba a hore shi ba shine wanda ba a hore shi ba ka gani wanda ba a hore shi ba saboda haka shine abin da yake cewa yaqtu ghatit al-bakri shuqqa khinaquhu li yaqtulani wal mar'u laysa biqattali yaqtu ghatit al-bakri shuqqa khinaquhu li yaqtulani wal mar'u laysa biqattali bakrin ala sahabi li umar wanda ba a hore shi ba na tsere na umar ne kaga yanzu misali ka hau dabba wanda ba a hore ba kaga dole akwai zabtuwa akwai nishadi sabanin na jabir kaga na jabir shi ya gajiya shi na jabir ai yana da takaitawa ta iyago to shi kuma wannan ala bakri gashi dan rakumi wanda yake maji kare kuma sabil wanda ba a hore shi ba li umar fa kana ya galibuni har ma yakan fusgata in ji ibn umar fa ya taqaddam amama al-qawm sai ya fusge ne zabtu ya shiga gaban mutane fa yazjuru umar sai sayyidina umar ya tsawata mai waya runtubu ya dawo da shi sun mai taqaddam sannan kuma sai ƙara zabtuwa yayi gaba fa yazjuru umar waya runtubu fa qala nabi sallallahu alaihi umar sai annabi sallallahu alaihi ce musu sayyidina umar bilnihi sai da mun shi fa qala yace huwa laka ya rasulullah na baka shi ma kyauta ya rasulullah kaga karamci da yadda sabon su gira manzana su sai ce na ma baka shi kala rasula sassan bi'ini a nan sa sai ce a a sai damun da shi ka gani bi'ini ba ba a homi rasula sassan sai sai da ma manzana sassan shi kaga wannan kuma yana nuna ba a sa malami ya zama yana yawan ɗora ma ɗalibi na wasu ɗalibin ka ne ya zo yana ɗan sana shi ya fara kasuwa yana sai da mai kawai sai ka biyo ka ce inda ya samu litir biyu ba shi da yana kama samun litar ɗaya da kawo ma kaga yanzu ya ce ya wasu kuɗi a ta zai shi kenan yanzu gobe je wata rai ga galabi ya ce ma wancan ya zo kai sai da mushi na ta kutsari nake ji kaga sau da haka kenan ba a san wannan abin ba a san wannan ana san daɗi ya zama to ba mai ɗora nauyi ba da yadda ka san kashe ya ce fane da kanka ana baka kyauta karkaje kakkaje in riban mutum ta ranai yana ɗan bubbuga kasuwar shi da ya dan tattara yan riba ta ranar ya cika maka leda shi kenan kaga abin nan in ka da wannan kawai gwada ka turo ne je shi ka gani ko kuma ka zo ka za ka sai abu da kaga wani ka dinga famar hudu kudin kana famar da kyar kana dan daidaita canja ka gani eh to kaga ce bari malam da kaga ba san da iya zama ko malami ya zama haka nan fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam huwa laka ya abdullahi ibn umar sai ya ce huwa laka ya abdullahi ibn umar na baka shi ya zama naka kaga irin wannan go huwa laka ya abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar wannan naka ne wannan haka ya kamata ya zamanto akwai irin wannan ihsani musamman ga du'atu ga masu kuɗi musamman ga du'atu ga masu kuɗi ka gani kaga dalibi mai kokarin zuwa karatuttuka ne sai ka saya mushi wani mutum sai ka saya mushi wani kaza ga shi wani a dinga zuwa guri kaza ana karanta a ji daɗin zuwa kaza a ji daɗin kaza ka gani to wannan kaga annabi sai ce huwa laka ya abdullahi ibn umar tasnau bihi ma shita kai yanda kaga dama da kayan ka in kana so ka saka ka tahi in kana so ka yana tasnau bihi ma shita ka aiwatar da abin da kaga dama da kayan ka kaga wannan ya nuna kenan babu khiyarul majlis saboda ya saya ya bada kuma shurukin da Umar yayi ta nuna shi kenan aikin gama ya gama saboda haka in ka sayi abu wajen mutum sai ka riga kai kyautar shi an kare khiyarin shi ya yanke saboda ai yayi shiru shirin yarda ce sai dai da za a bada ya ce a a kar kai gaugawa badawa kaza amma in dai yana gani akai to an kare wannan bukhari ya maimaita shi ahiba babu man ahada da wadiya wa inda wujur sahu fa huwa haqqu biha wanda aka mai kyauta da akwai 'yan majalisa shi ne fi cancanta da kyautar shi kai ne ana zaune sai aka ɗauki wata kyauta aka baka ba za a ce na mu duka ne ba ina zama na mu duka kai dai aka ba sau da haka aka aiko aka ce a masallacin na alaran maga kaza misali mota ba za a ce motar majalisi ba ce a'a ya za a ce motar majalisi sau da haka ya kama mutum nashi ne wannan gaba ya gurke ta sau da akwai irola aka ware cikin du'adar ya ka ware kai kada aka ce gashi wane kazan shi ne ba za ci a'a in ka ci gaci haram na jama'a ne ba wani na jama'a kai kadai aka ba aka zo makaranta aka ce wane wane wane na fasali kaza gashi an bashi kaza ba za ce kawo shi a gama ba a'a ai sunan shi aka kira shi kadai aka ba wannan da baka yanzu duk wata kyautar da za a mishi shikenan kyautar ta kowa ce kaga shi kade saboda haka umman hiba lahu hiba wanda aka ba da julasa wannan kawai abin nashi ne sai ya ga dama ba yayi musharaka da ku amma bai musharaka ba wannan abin shi ne inda ban za ka roƙe shi wannan roƙon shi kai kuma wannan baban ka daban eh amma dai a ce na mu duka ne babu zancen na mu duka shi yasa kaga nan gurin Abdullahi ibn Umar shi manzo Allah sai sai ce kawai naka ne wannan naka ne babu ma ya kurahu min alkhida'i fil bay'i irin abin da aka haramta ne yaudara a ciniki haramun ne yaudara a cikin ciniki saboda yana shi hayawa kiyayya tsakankani da juna mutum ya zo shi kawai zai sai abu sai ka daki hancin shi ka yaudare shi ko bai iya lissahi ba misali sai kai amfani da rashin iya lissahin shi sai ka yaudare shi ko kuma misali kuɗi wanda yake na jabu an kawo maka ka ce ni ma barin jiyan kan gama wani alhali ka gane cewa na jabu ne a duk wannan ba shi da kyau anhu radiyallahu anhu daga ibn umar anna rajulan zakara lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ambata ma manzon sa annahu yukhdu fil buyu ana yaudara shi wajen cinikayya in ya zo sai abu umar ibn abdul bar yace wannan mutumin munqidh ibn hibban hibban ibn munqidh ne wannan mutum ya samu an dake shi akai sai ya samu rotsi akan wannan sai jaza mushi ya zamanto yana da wani lokaci yana huta daga hajjin shi yana samun rikicewa to ya fara kasuwa dange shi da suka mushi hajjin zai ya je ga matsala ya ce gaskiya shi ba iya zama baya sai da sai da ko a bashi cikin wannan ya yi san shi ma ya je shi kasuwanci sai da haka sai annabi sai ce to je sai kuma ya kukan cewa amma akan mushi wayo ana yaudara shi sai a sai da mushi abu da tsada ko kuma a sai abin nashi da arha annahu yukhdaw fil bi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam idza bay'ata sai annabi sallallahu ce in ka zo cinikayya da mutum fa kul ka ce mishi la khilafa babu yaudara tsakanin mu la khilafa babu yaudara tsakanin mu nan gurin kenan duk wanda ya san misali ko ka san kasuwar dama ana cuta a ita ka zo mutum ya kira fulance ya ce to gashi kaza ka hado kudi a shedin jabu ne za a sai da to ya kuyi da yarjejeniya babu kuyi da rancen an zo za ko ka hodi da baki ka ce to amma wa babu cuta a cikin wani kar ya zama da akwai jabu kar ya zama da akwai kaza kenan in ma ka hodi da baki in ma in karina ta nuna duka wannan in ka sami yaudara ciki za ka maido a baka kudinka shi yasa nan sai ce la khilafa babu yaudara wannan ya nuna mutumin da yake safi baya mutumin da yake safi in har aka yi ciniki cinikin da ya wuce iyaka a tare da shi to wannan ciniki akwai za ya buɗe cinikin kawai misalin ƙaramin yaro ma ya zo ɗauko abu kawai ya kawo ya baka ka sai da mushi yaro ne ƙarami sai zo da jika biyar ya baka ce kayan wasa ke so da mota da balo da wani bebe da wani ne duka dai ka haɗa mushi leda guda kaga yadda ka ce ai kawai ne ciniki aka yi ai ba mahaukaci ba ne a'a in ma ya bata ya ka ba shi kulki sau da wannan isa bihi ne bai da abin a tare da shi to haka ko da babba ne sai ka yaudare shi a yana abin da babu wannan to wannan ya halitta mai doma ka mai da mai sannan kuma in mai a cinikayya an sa sharaɗi waya ce he ka sai ta ka ce to amma da sharaɗi kar ya zama to kasaci da sharaɗi kar ya zama da kwai yaudara in har da kwai yaudara zan maido da sharaɗi kar ya zamanto wannan kazaƙin abu ya canza da sharaɗi canjin nan in har daga ƙarhe kaza zuwa kaza ya canza ko kuma lalle abin nan akwai zabtuwa da yawa to ciniki ya tashi to duk wannan yana cikin lafila baki wannan hadisin bukhari amma mai tashi a al-istiqrar babu ma yahan an qita'atul mal abinda aka yi hani na tozartar da dukiya Allah ya sa dukiya qiyamul aish Allah ya ce la tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman kar ku ba wanda suke wawaye mata ya ko yara dukiyoyin da Allah ya sa ku kune shakikan su kara dauki dukiyar gado ce dukiyar kaza ce an bala ma mace ka dauka a ba yaro mace ce ta zo da kudade wanda suke masa ba shawara ta miji ba shawara wani wakilin ta ba mu shawara kaza kawai ta zo ta kulla wani ciniki mai dumbin yawa sai a ci a wannan ciniki bai ba ta zo ta kawai shikenan sai aka saida mata abu ko kuma ka zo sayan gida sai mutum ya saida maka ka ce to amma da ɗaya fa in harfan da sun in shi ba na kirki ba ne da ɗaya in hallaka ce aka ma dubara in har saman jibji ne kai sama sama to lalle ciniki ya wuce sau da haka babu yaudara kana sayan gida sai ka tarra kawai ashe yaudara ce ana yin ruwa kawai kaga can ya tsage can ya yi kaza to za ka maido a baka za ka maido a za ka zai maido ma kuɗinka a khusumat babu marar da amurin safihi wa da'iful aqal wanda da aka samu rashin jituwa sai aka mayar da cinikin wawa ko mai raunin hankali mutum ne dama bai da hankali wawa ne kaga Allah subhanahu wataala ya ce wa qtalu al-yatama hatta idza balagu nikah fa in anastu minhum rushdan farfu ilayhim amwalahum kawai sai ka zo yaro ne dan fale da kudin shi na gado an bada shi dan a gwada shi sai ka mushi wayo kawai ka sai da mushi wancan abin ka sai da mushi kaza haka za a sai a maida ma kuɗi bai ba saboda safihi jarraba shi ne aka bashi zai kai kuma kawai sai ka samu maraba da kashashe ka mushi wayo babu lihiyar babu mayin ha min alhida fil biyu abinda aka hana na yaudarar cinikayya babu zancen kama mutum hila ka sai da mushi abu ka cuce shi ka ce aikin gama ya gama a bai gama ba babu ma zikira fil asu wannan wa duka dan saboda maganin kiyayya da juna saboda duk inda kai da rama ta kiyayya za ta kuma ka sai da mai gidan ya zo ko gidan ya rushe an leka aka ce kash wannan ai da ma fandation in sai da aka gaya musu da za su yi aka zo ce ma andir ne mace ce ta zo sai sai ce ai andir ne ba ki gani ma ta taba ta ashe fantar ne kawai aka mishi wani kyau a zahiri ana yin ruwa sai rubuce sai a kirawo su to wannan da kuka sai da mata ai dama mace ce bata san ba kan gini wannan yaro ne bai san ba kan abin saboda haka ga kumai da kuɗi ga takardun ka gani babu ma zukira fil aswaq wannan babu zai ambata mana ma zukira fil aswaq abinda aka ambata abinda aka ambata fil aswaq na daga kasuwanni kasuwoyi wannan babin imam al-bukhari ya kulla shi dan bayanin ire-iren kasuwoyin kasuwoyin da zamanin manzala sallam ya zamanto da akwai su da kuma irin yadda manzala sallam da masu daraja suke shiga kasuwa tun a wancan lokaci ma wala Allah Imam Bukhari ya kulla wannan dan kawa da sai wanda suka tabbata da kuma rushe wancan hadisi wanda wasu na hassana shi na cewa sharru biqal arab aswaquha mafi sharrun guri a ban kasa shine kasuwanni wanda zaka ga sufaye sukan ruruta wannan har ma sukan ganin munin shiga kasuwa a lokaci ɗaya kuma wani zaka ga yana ga shiga kasuwa ma aibu ne kuma zai dogara ta hanyar bara kaga daga cikin sufaye da kwanda suna ga shiga kasuwa sharri ne kuma sai su dinga bara kuma ko kuma suna ga shiga kasuwa sharri ne wani su ma zai azumi amma ya dogara da wasu kudaden da wasu muridan shi suke kawo mishi wal Allah ma waɗansu su wanda suke amsa kudade ne na takis takis ka gani zaka ga ya dogara da waɗansu misali ɗaliban da su karkashin wajen su yake ci su kuma za ka samu wasu duwane ne da suka kwace abubuwa wasu da suka kwace can gudu wasu wanda suke a sharuna ne duka ka gani kudadensu ne kawai da su zai buɗe baki kuma yana ga shiga kasuwa illa ne kamar yadda abul farj abdurrahman ibn jauzi a cikin talbis iblis ya ambata irin wannan ana shi tare da yawa na kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gazu yashin kaaba wata runduna za ta kama kaaba farmaki ka karshe karshen duniya lokacin da ya zamanto malalata su ne suka wanzu za a samu wasu wanda za su haɗa runduna su ce za su je masu rusa ɗakin Allah gabaci da fai za kanu bi bai da min al'ar lokacin da suka zo wani sarari na ƙasa tsakanin makka da madina ne ya kusafu bi awwali mu'afiri kawai sai a zukkuce daga farkon su zuwa ƙarshe kenan na tsakiya dama tuni su ba a zancen su farkon da ƙarshen kenan na tsakiya tuni sun shiga ciki kawai sai Allah ya zabce ƙasa gaba ɗaya sai a rubta su ciki sai kuma ta gano qala qultu ya rasulullah kaifa yukhsab bi awwali mu'afiri ya za a kitse farkonsu da ƙarshe wa fihim aswaquhum alhari a cike da kai waɗanda suke su suna a kasuwa kaga wannan ya nuna tun da su ƴan kasuwan an ce ya za a zukuce su su yi komi ba wannan ya nuna halaccin kasuwar da kuma zuwa kasuwa wannan bai rage darajar mai daraja dan kana da shago a kasuwa kana zuwa kasuwa wannan bai ragewa darajarka annabawan Allah wanda suka yi ka daraja sukan tattake su je su kasuwa mali haza rasul ya kula ta'ama wa shi fil aswaq wa man laysa minhum da ma wanda shi babu ruwan shi kala ya kusafi bi awwalihim wa akhirihim za a kisbe tun daga farkon su har na karshe su mai ba suna alaniyati a wannan hadisi mahallin shahid shine cewa yaya za a zukkuce yan kasuwa wani laifi suka yi wannan ya nuna halaccin kasuwa da kuma cewa ma'abuta shiga kasuwa ko wanda suke zamana a kasuwa to suna aikata abin da yake halaka ne kuma in an kisbe waɗancan za a tashi kowa a kan niyyar shi sannan kuma duk mutanen da aka musu azaba ta ƙare dangi ko kuma aka musu wani baktatar to za a tada su akan niyyarsu kama aka yi ambaliya ko wani takwaron kwatsa ko ka zamusa sai karkashe mutane da masu sako da masu wannan to kowa za a tada shi gwargwadon kudurin shi da kuma niyyar shi a wata ruwaya ta wanda imam muslim ya fitar ce fala ya buka illa sharid alladhi yakhbir anhu babu wanda zai sura sai ɗaiɗaikun wanda suka gudu wanda za su je su su bada labari gaba ɗaya za a zukkuce su wanda ba za a kashe ba kawai wanda zai je gida ya bada labari ya ce ai ga randunan nan da ta yi kaza an zukkuce ta an kisbe ta su kaɗai ne ɗaiɗaikun wannan za a bari amma farko da ƙarshe duk za a gani saboda sun fusatar da الله سبحانه وتعالى أنا أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق أنا صلى الله عليه وسلم يا كسنتينا تهي أكاسوا فقال رجل ولم تنسيتي يا أبا القاسم يقول لا ما من صلى الله عليه وسلم كنا كاغون شيني محل الشيء جاء من صلى الله عليه وسلم يا تهي كاسوا دان سين وني تشيفاني ko ta bukata sai wani ya kira ya abal qasim faltafata ilayni sai manzo Allah sai wayo fa qala inna ma da'awtu hadha sai ce wannan mutumin ne na kira ka gani faƙalar na bisa sassanmu bismi sai nan sassu ce ku dinga samu ɗiyanku suna da sunana amma wala ta kan nuni kunyati kar ku sa ma ɗa sunana kuma ku mishi alkunyata sammo bismi wala takanno bi kunyati ku sa ma diyan ku sunana amma kar a sa ma mutum Muhammad kuma a dinga mushi alkunya da Abul Qasim malamai sun tattauna akan wannan shin ya keɓanci lokacin manzararsa sai yana raye kamar yadda wancan da aka kira sai ce wani ya kira yanar sa ya bar duniya shikenan ko kuma a har ma manzararsa sanin bayan ya bar duniya ne saboda manzararsa saboda an samu wasu bayan manzararsa irin su muhammad ibn abubakar ana mishi lakabi da wannan muhammad ibn jafar shi ma ana mishi alkunya da abul qasim an samu iyan sabai kamar guda hudu wanda bayan manzararsa aka sa musu wannan sunan kuma ake musu alkunya amma sai da na le tambayi manzo Allah sai ce ya rasulullah in an aiwa mini da bayan ka ina iya sa mishi sunan ka kuma in mishi alkunya annabi sai ce kai wata ta zo Aisha ta ce ta tambayi manzo Allah sai ta ce ya rasulullah na sa ma dana an ayo na aihe dana sa mishi Muhammad na mai alkunya da alkunya ka sai aka ce haka nan in bashi da kyau sai manzo Allah sai ce wane ne manin lazi wane ne wanda yake halitta suna na yake haramta alkunya ta wane ne yake halitta suna sa suna na ke haramta ya alkunya da alkunyata da wannan malamai suka ce zamanin maza su sai na rayu wannan haramun ne saboda wannan illakin ta wancan da ya kira sai ya ce kuma ga wanda ya kira ba maza su sai lokacin ma yana rayu haramun ne sai dai maza su sai ya ce ta san mu bismi wala takanno bi kuneti sai dai a sa muhammad shi yasa kaga akwai muhammad diyawa amma a sa muhammad kuma a sa abul qasim a lokacin manzara sassalam haramun ne wannan sai dai a sa muhammad ba tare da an yi sa abul qasim ba bayan wafatin manzara sassalam shi kuma wannan kenan ya halitta bayan wafatin manzara sassalam shi kuma ya halitta kamar yadda manzara sassai ba dama shi yasa wasu daga sahabbai suka zamanto sun sa maɗiyansu wannan hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi a kitabul anbiya babu kunyatun nabi sallallahu alaihi wasallam عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه من النار النبي صلى الله عليه وسلم yanki na rana ya huta cikin wata jama'a la yukallimuni wa la ukallimu bai mun magana ba na mushi hatta ata suqa bani qaynuqa har sai da yazo kasuwar yahudu bani qaynuqa kaga mahallin shahid manzala sai sai zo kasuwa ta yahudu bani qaynuqa kaga wannan ya nuna halaccin shiga kasuwa dan sayayya ko wani uzuri fajalasa bi fina'i baiti fatima sai zauna a balbalin gidan fatima radiyallahu anha faqala sai ce azammalukka azammalukka dan yaron yana nan dan bebekin yana nan kamar karamin yaro kenan ka hudi da abin nan shine lukka lukka kalma ce wadda tana daukan karamin yaro ana ce mishi lukka kamar wanda yake mai gura gura daga al'alkar wanda yake kolu kana wanda yake mai gura gura saboda karamin yaro ka ga bi ifsahin magana shi yasa yake ce mai lukka kenan ake kiran karamin yaro da wannan sana ana itlaqin kalmar lukka ga wanda yake malalaci la taqumu sa'ila ala lukka abin lukka kiyama ba za ta zo sai akan lalatacce dan malalaci kaga anan lukka yana nufin malalaci to anan gurin lukka din da nan sai sai ke nufi kenan na wanda yake karamin yaro kenan sai ce a zammalukka a zammalukka dan yaron yana nan mana bayan ya dawo daga kasuwa wani Allah kaga nan sassa ya je ya soma shi kan shi wani ɗan sai ya zo gidan Fatima radiyallahu ta'ala ana sai ya zamna a balbalin sai ya zamna kenan bi fina ibaiti Fatima a balbalin gidan Fatima kaga tawali na manzo Allah sassa bai nemi tabarma ba bai nemi kaza ba sai ya zamna a balbajiya ta gidan Fatima radiyallahu ta'ala anha sai ce a zammaluka a zammaluka a lokacin fahaba satu shay'an sai fatima ta dan tsare shi wani dan lokaci sai ta dan tsare fa zanantu annaha tulbisuhu sikhaba yace sai ne tsammanin cewa a tsammani na za ta samu shi sikhab sikhab wata tsakiya ce ba ta zinari ko azurfa ba kenan ta ice ne na turare saboda haka sai ta zama da shi dan ta sanya mushi wannan aw tughsilu ko kuma wataƙila ta rike Hassan ne bata tura shi wajen manzara sallam dan ta mushi wanka wannan ya nuna kenan yaro din za a kai shi gurin wasu misali akwai buƙatar a mushi wanka a sanya mushi turare inda dan wannan in shi a same kushkin shi in ya so sai a kai shi kakan shi ya ce a gai goga sai a mushi wannan a kimtsa shi kenan aw tughsilu faja'a yashtaddu sai zo yana sauri kaga wannan ya nuna irin tausaya manzo Allah sallallahu alaihi da kuma yaron ya san cewa lalle akwai kyautatawa in kaga yaro misali yana gaugawa yana son zuwa gurin mutum kenan nuna yana tausasa mishi Allah ya ce fa bima rahmatun min lalanta lam walau kunta fadan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli ko danka ne in baka saka mishi huska ba zai saki shi bai zo gurin karamin yaro zaka ga irin mutumin da yake da dar mai huska da abin nan zaka karamin yaro ma baya rida gurin shi ko shi kanka ne ba zai je wajen ka ba eh dole ne ni dole in dai kana hararen shi ko kana da abin nan shi dole zai ji tsoro ai to kaga manzo sallallahu alaihi wasallam sai yazo hatta anaka huwa qabbala anab sallallahu alaihi ya rungume shi anab sai ya sumbace kumcin shi kare ce Allahumma ahbibhu Allahumma ahbibhu Allah ka kaunatar da shi ga al'umma wa hibba man yuhibbu Allahumma ahbibhu Allah ka so shi wa hibba man yuhibbu kuma Allah ka kaunaci mai san shi kaga a cikin kullalla Allah ka kaunaci Hassan ka gani sannan ko Allah wahibba man yuhibbu Allah ka kaunaci masoyin sayyidina Hassan ma radiyallahu anhu wannan shi ma kaga ya nuna mana halacci shiga kasuwa nan san sai je kasuwa ya dawo gehe ɗaya kuma ya nuna irin yadda ake son mutum raha da kuma kyautata ma ƙananan yara da kuma sakin jiki irin na mazan da wasa da yara ƙananu ana son mutum ya zama yana sama yara farin ciki laysa minna man lam yarham saghirana wa yarfa haqqan kabirana yaron da baka tsaya ba ka sake shi da shi ko dan gane ya zama kawo tare kai dan abin da zai zo zai tunkaro ka da ka tunkaro jikoki ne ɗiyan gane su zo da kaga sayyidina hasan kawai fatima tana sa mishi kaya da gudu kawai sai wuta da gudu sai ya je shi ya dar manzo Allah sallallahu alaihi to ada yaro bai ma mutum wannan sai ya san mutumin yana kyautata mushi yana kyautata mushi da wani abu yana kyautata mai da kaza shine yaro zai ma amma in dai babu wannan to yaro baya yi ma mutum wannan abu sai kuma kyakkyawar addu'a da mazalarsa sai sai kuma irin yadda kaunar ahlul baiti take jaza ma mutum samun kaunar Allah subhanahu wata'ala saboda haka mu kaunaci manzalarsa sallam mu kaunaci jama'ar manzalarsa sallam ahlul baiti na manzalar sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za mu kaunace su saboda kaunar da suke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita shi alibas na kenan za mu zo yanzu da mun yi da sauran insha Allah muna zuwa kai shi yanzu a kenan wannan ya maimaita shi a cikin kenan kitab wanda yake na alibas kenan na sanya kilada ga ƙananan yara عن ابن عمر رضي الله عنهما انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم sahabbai sukan sayan abinci gurin wanda suke mahaya yan raƙumma a zamanin manzara sassar bai ba su alaihim manyan na'uhum sai aika musu wanda zai hana su an yabi'u in sun sayi wannan abincin gurin ayari da suka kawo kar su sai da shi tashtaro har sai loka an yabi'u hay tashtaro kar su sai da shi a gun da suka saye shi hatta yankuluhu haitu yuba'u qam har sai sun kai shi gurin saida ma'ana kar ka zo yanzu kawai da ka zo kasuwa ga kaya nan gurin wanda yake ma dubu da ka kaya kana sai kan ya sabke ma daga rakumi ko na sabke kan ka juye kuma sai ka saida ma wancan kaga ai da kai na kugiyya ya kaya saida maka dala 100 100 kai kuma kawai wani sai ce ya saya 120 20 a take kawai cirmus sai ka sai da gari baka nan kana hudu kana dariya kaga dole zai ce zai ce babu daɗi zai ji kamar ya ce cirki wannan an wasa shi saboda haka kina har sai ka ɗauka ka kai shagonka ko gurin ka ka zube sannan sai wa qala ibn umar na annabi sa an yuba ta'am idza ishtara maki ya hana mutun ya sai da abinci in ya saya hatta ya tofiyahu har sai ya kai shi shagon shi ko ya zube shi cikin abin shi ya maimaita wannan abu babu kaili alal bayi wal mutsi babu ma yadhkar fi bai ta'am wal hukra babu bai ta'am qawla an yaqdida babu mara yastara ta'am juzaba juzafan in mutun ya sai baga ba zai sai da ba har sai ya zama to an auna wannan hadisi wanda ya kawo su guda hudu a nan gurin ibn hajar ya ce lalle wannan a cikin su da akwai ambatan kasuwa da kuma cewa lalle a zamanin manzara sassan da akwai kasuwanni sannan kuma mutanen kirki suna kai kawo a kasuwanni kamar sahabban manzala sallam don samun abubuwa na rayuwa da kuma kamewa da kuma riƙewa daga mutane ibnu battal Allah ya shi da rama ce ya yi rufe da wannan bayani akan halaccin halaccin yin kasuwanci da shiga kasuwanni yadda manyan mutane da masu daraja suka zamanto suna yin wannan saboda haka kenan kasuwa ba ta da bambanci da sauran gurare abinda kawai ake so ka kiyaye ladubba na ita kasuwa kin wannan shine amma shigar ka kasuwa baya rage darajarka zaman ka malami kana da shago a cikin kasuwa wannan baya ragewa darajarka sai ma ka dinga gyara ma mutanen ku sakurai da wasu abubuwan da ba su dace ba a kasuwa ma'aiki salasalan mun yi kenan yakan shiga kasuwa yakan zuwa sayan ababe sannan ko salasar sabon shi sukan cinikayya su ma suke cika kasuwar da kaga akwai irin suku kaza mijanna zimajaz duka waɗannan kasuwanni ne wanda suke a madina wanda a zamanin manzara su sa an san da waɗannan kasuwoyi kuma ana kai kawo a su kuma allah ya sanya albarka a kasuwa ta yadda za ka ga mutum ya je ba komi ya sai da kuma kamar da abdurrahman bin auf ya ce dulluni ala suqal madina nuna min kasuwa wacce take ta madina in je in sayan sai da ya je shi kuma yayi dako ya samu ya sai da kamar yadda sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce alhani safq bil aswaq abin da ya shagaltar da ni sai da saidawa a kasuwa kaga duka ya nuna halaccin kenan yin wannan saboda haka babu wani aibu a tattare da shiga kasuwa ko kuma sai da saidawa a kasuwa nan aha bismillah aha wantare kamar misali a ce hukuma ce ta kwaci sai ta yi wantaren shi a baya halitta baya halitta mutum kai sa baya halitta mutum kai sa baya halitta mutum yake ya kan shi da kayan wantare kawai mutum ya abin nan ai an yi ta masu sayan kayan wantara ai mun san su tun muna yara da yawa ta kare musu kuma kudin na abin da yawa mun san su kashi ma ke ba mu da mun sai abujin su eh zane mu ma ke mun sai abujin su haka abu ana kawo duk da yawa kuma ba ya kare mutum baya da ke ke ai kan shi da kasan a kwace abujin wani kuma ka zo ka kai ka saya shari'ar da ta yarda da kayan da ya yi kamata a wurin shi bangaren kamar kayan da gwamnati ta kamshi na
sadaka za ta yi ko baitul mal za ta yi ko kuwa za ta yi su kaya in kaya aka amshi sun babu ka'ida ko da wane ne ya amshe kayan sunan shi an yi zalunci in aka amshi abu a suna an zalunci wani aka saida ma mutum to baya halitta shi kuma ya zama to ya sayi wannan abu shi kuma musulunci yana da tsarin tara ibna shi ka gane yana da tsarin wannan shi yasa ga manzo Allah sallallahu lokacin da mai abin nan ya wadda ta aka mara jamun nan sai ce laƙadin tabar taubatin lau lau tabaha lau asabaha sahib maksin lawas atu au kama kan ya ce ta tuban da inda a ce irin ma masu takis-takis za su yi wannan lalle da ladan ya yarwace iri-irin wannan sau da haka shi wannan wata matsala ce wadda take gaskiya tana da sarkakiya a wannan janibi amma abin da ya yi mutum kar ya karba yawa ka mutum kai karba akwai abin da hukuma za ta yi shi na zalimci misali a kwace ma wani kayan shi misali saboda waɗansu dalilai misali na kobe kaza kobe kaza ba misali to in aka kwace wannan kwace wadda aka yi misali zalimci ai ba cewa ita hukuma ba ta zalimci ai ba cewa hukuma ba ta zalimci me yasa ake cewa imamun adil shugaban da yake adil akwai ƙa'ida abin da hukuma za ta karba kuma zalunci ne ta yi ya ya kamata a yi in mutum ya yi wasa kwabirin kaya ya huta da su kayan wanda suke sun halitta ne sai aka ce ga rabanan da aka sa zai dinga ba da kaza saboda da shi ake amfani wajen raya ƙasa wajen kaza wajen kaza sannan a musulunci ma ka'ida abin da za a raya ƙasa in da a yi kwalta ne ko a yi kaza to wanda za a ɗora ma takis mai inji da mai moto da mai shi za a ɗora ma shi wanda bai da mai damu shi misali mai damu shi zancen da ake wanda yake abin shi ne za a ma a a a ma ina ma zancen wa musulunci yau ba kamar na abin nan wanda ke na a musulunci to kaga in aka amshi abin an sa doka sai mutum ya kiya in aka taro shi me ya kamata a yi to ga haƙƙin da ake bukata ka bada a wannan ka fahimta kaza za ka bada kawo ka amsa amma an ƙwace kayan naka gaba ɗaya an kassara ka an kawo kuma za a yi wantaran shi a saida ma wani kaikin an karya ka shi wanda aka saida mai an saida mashi haram kaga an yi almubazzaranci ina aka samu wannan a musulunci tsari ne na nasara musulunci bai samu da wannan abin ba tsari ne na nasara eto wannan kuma me ma ba halitta ba abinda ba su halitta ai ba a kallon wannan ba akwai inda akwai inda shi zai faɗi abu in ya san in kaza din da ya faɗi ya shafi wani babba shi zai ce kaza ne wannan kuma abin da yake daidai kawai wanda ya ce halaka ne sai faɗi kai na ne abin ya zama to halaka amma a ka'ida in mutum ya saba doka shin kamata yayi ya zama to a ɓaci abin duk ga baki da ya saba doka abin da aka sa aka yi yarjejeniya kowa ya yarda da shi to in ya zo yi wannan sai a ga tun da an kama shi to ga yadda za ka yi ba kaza yanzu je ka auna kayan ko kuma yi kaza ka je da kayanka gaba ma je ka yi kaza shi kenan kawai kari ga gani ba eh wannan kuma su ne suka ja makonsu a ƙa'ida abinda hukuma ta ce kana cikin ƙasa ya ka ce kawai shi kenan sai ka amma ka sai ka saba to dama ya gaya maka wani kaga kai ne ka ja ma kanka ya abin nan garin neman wata riba kuma sai ka ja ma kanka abin da yake wannan wannan kuma daban shi sai kuma koma wani janibin na daban amma dai abin da ya kamata mu sani da kwai abin da ko hukuma ko sarki ko kaza in yi wani abin da tattare da shi da akwai tuzguna ma talaka da zalimta talaka to shi wannan abin sunan shi zalimci gurin Allah kuma haramun ka gane ita haram ba wanda bai aikata zalim talaka yana yi shugaba yana yi shi yasa ma kaga duk babu wani shugaban da zai shugabanci me yake suna mayor ne ko wane ne ko ma ya kai za zo da mutum da sarka a ƙarmi duk wannan shugabannin da ka sani kowa da marin shi za zo da shi a ƙarmi wanda ka sani da wanda in kaga an kunce shi sai in ya yi adalci in bai adalci ba daga nan za a ce hufuhu fa hudu sun marjani musulmi kaji inda bai duk wanda ya shugabanci a to abin banza ne shugabancin kana jin daɗi kana ce a yi kaza a yi kaza kuma sai ka saba ma daidai ko kai kake talakan shugaban aka maka kai ma za ka ji ai ba daidai kai ma in ka sauka daga shugabanci aka zalunce ka kai ma za ka ci ba daɗi kuma a baya kai ma an yi maka kayi Allah ya isa a cikin abin da aka yi maka da wanda zai zamanto yayi da wanda za a sayi da wanda zai kaza duk gurin Allah ba daidai bane kuma ma mutum wani ya ce maka wani malami ya halitta ma sai ka leka to su waye masu yin zaluncin wanda ya sha akwai wanda suka yi ta zaluncin waye kaga ya kare da alheri waye kaga gwanin tsarewa ya kwace dukiya ya yi wantaranta ya yi retaranta ka gan shi cikin mutuncin shi da abin da ya shi wannan kare ba shi kama wannan kare ya yi shi mutum ya kalli wani allah musta'an abin da muka waɗe zama daidai allah tsara mana don kuskuren allah gafarta mana allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi allah ma rayuwar mu albarka ubangiji subhanahu wa ta'ala sarkar mana aminci da zaman lahiya allah karɓa yukan masu kyau ya bamu ƙarfin imani na bauta mashi daidai da yadda yake so yarda da shi musamman a wannan kwanaki wanda suke masu albarka Allah ya amshi dukkanin abin da za mu aikata a waɗannan kwanaki ya kare mu daga aikata abin da yake ba daidai da rabbul alamin Allah musalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kenan satin gaban bu mai ba satin na saman wannan kenan shine zamu kawai zamu ketare rana yau ne insha Allah janibi kuma na ibadodi shi ko duk lokacin da Allah ba da wata dama ibada to wannan ibada ba a ba da damar kai abin da kaga dama ba duk wata falala da Allah subhanahu wataala yake ba bayi to Allah bai saki abin ba haka kawai babu kaidi sai kaga manzo Allah sai ya faɗi ga yanda za wannan kwanuka masu albarka da muke cikin su duk ibadar da kaga an ana yi cikin ta ibadar da an shar'anta ta ce ko wadda take mutlaka ko da aka yi kaidi kamar biyayya addu'a ta ranar arafa la ila ila Allah wa la sharika lahu wal mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wani zai ce ai du'a ibada ce kaga ba du'a mas'ala bace to yanzu wannan la ilaha illallah wa la sharika lahu wal mulku wa lahul wa kulli shay'in qadir wanda annabi sai ya ce ita ce fiyayya abin da ya hudi da annabawan da suka gabace shi in ka shagaltar ita baka ce ba Allah bani lahiya Allah bani kaza to Allah subhanahu wataala na cewa man shagalahu dhikri an sa'alati ataitu afdal ma wuti sa'ili wanda ambato na sai shagaltar da shi bai ce ba ma Allah bani zan bashi sama da abin da na ba masu roƙo ka gani zan ba shi saboda abin da na ba masu roƙo da mutum zai zo shi ce maka wane ba ni jika guda ko ba ni kaza wannan sai zo ya ziga kai ziga kai ce ai kaza kaza ka saba alheri ka yi kaza kana da karamci kana kaga za ka ba shi sama da abin da ka ba wancan to wannan ambatan Allah kawai zikirin Allah ya san me kake so Allah zai baka abin saboda haka wannan da aka ce fiye addu'a to mu shagaltu da ita irin waɗannan abubuwan da 'yan tsubba da 'yan bid'a ya yi ya samu da su kaza da ta'arifi a cewa a haɗu bayan sallan da asar a masallaci zuwa kaza wani duk sabanin suna ne sau da haka kawai kai kaɗai ne ake buƙatar ka dinga yawan abin nan ɗinka abubuwan da ka sani mutalaki mutum ya dinga wanda suke muƙayyade musamman takadiri a wannan kwanuka mu yawaita su da duk amalin salih kaga ya ka ce amalin salih aikin da da bid'a ba amsa shi karkai rauni ya zo kawai ya dora ka kan wasu bid'o'i ya baka wasu wuriddiddika da wasu adiddika wallahi zai sa kawai kai asarar lokacin ka mai albarka kenan mu takaita akan abin da muka sani zamanin yanar gizo muke zaka ga wasu basu ma fahimci sunna ba sai ka ga wani angure ne da kan zabo akwai wanda zaka angure ne da kan zabo ka gani diwa da koyan bida masu ne ka ganshi da gemu ya leko irin tsarin wa'azi na ahlus sunna kawai sai ka je yana feso wasu abubuwa yana feso wasu abubuwa ka je sabanin wanda ka sani ne to irin wannan kawai mu kiyayi wannan mi abubuwan da muka sani babu wani sabawa ba addini na abin da dai kenan shine kawai